barkan mu da saduwa a wannan yini na goma ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da goma sha tara wanda ya dace da yini na shida ga watan mayu wato a wannan shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da takwas yau za mu tashi babul haidi babul haidi an aisha radiyallahu anha أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم wannan babu da muke magana a kai shine babul haidu babu ne da zai magana akan alhaidu alhaidu kuma shine jini da yake fitowa mace bisa ga al'ada a kowane wata yayin da mace ta kai baliga har ya zuwa lokacin da za ta manyanta ya kasance wato kuma ya daina zuwa to zai magana ne akan shi wannan jinin ɗabi'ar shi da siffofinsa sannan kuma a kawo waɗansu daga cikin hukunce-hukuncensa menene abin da mai haila za ta yi menene ba za ta yi ba menene alaka tsakaninta da mijinta a cikin kwanakin haila da sauran abin da ya kama da wannan shine kawo hadisin farko an aisha ta radiyallahu anha an karɓo hadisi daga aisha Allah ya kare da a gare ta tace anna fatima binta abi ubay lalle fatima yar gidan abu ubay kanat tustahadu ta kasance jini yana zo mata ba gaskatawa ba tsayawa فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ta zo wajen annabi take kawo kukan cewa ita koyo ta jini take baya tsayawa yaya za ta tafi ce jinin al'ada da kuma jinin da baki ba shin za ta jira sallah ne a dukkan kwanaki ko za ta yi sallah a dukkan kwanaki فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya da mata tabbata gare shi ce da ita inna damal haidi damun aswadu lalle shi jinin haila jini ne wanda yake baki wato ba ja yake gau ba jini ne wanda yake ja mai sirkin baki wannan shine sifa daga cikin sifofin jinin haila sai kuma yace da ita yu'rafu wajen wannan kalma malamai sun yi ruwaya biyu waɗansu suka ruwaito yu'rifu waɗansu suka ruwaito yu'rafu to idan an ce damun aswadu yu'rafu jini ne mai launin baki-baki yu'rafu ana gane ma'ana mata suna gane shi saboda yau da gobe al'adar sai za su iya gane launinsa ko kuma a ce yu'rifu ma'ana yana dauke da wari an fahimta ku sai zanto lahu arfun wara'iha ma'ana yana da take ko yana da wani wari wari ko karni jinin haila yana da karni da haka bai da kana zalik idan har jinin da ke fitowa daga cikin ya zanto kamar wannan ne wanda muka ambata jini ne mai launin baki-baki fa amsiki an salati to sai ki daina sallah kenan fa iza kana al-akhar idan kuma ɗayan ne mace ta ga jini jagau ba baki baki tare da shi fa tawadda'i wa salli to ki alwala ki sallan ki wannan ba jinin haila bane ba jini ne na istihaba ke an fahimta ku dama dai jinin haila ana bambance shi da siffofi guda hudu farko kasancewarsa yana da launin baki baki ba ja ne gau ba na biyu kasancewarsa yana da karni an gane ko na uku kasancewarsa wani lokaci yakan tunkudu juna wajen fitowarsa an gane ko wato ba wai malalowa yake haka ba kamar turo shi ake daga ciki an fahimta ko na hudu kuma wato ainihin zai kasance bayan kasancewar baki-baki yana da wari sannan yana tunkuɗin juna sannan kuma mace takan ji zafi wajen fitarsa an fahimta ko wannan zafin wani lokacin tun kafin ya zo ga fitowa idan mace al'ada ta zo mata mukaddimar farko ta alamar al'ada na zuwa za ta fara ciwon ciki da ya fara zuwa kuma sai ta fara samun sauki wata duk wata sai ta samu wannan matsalar wata kuma lokacin fitowarsa kuma takan jira da wani wajen fitowarsa kila a karan farko daga baya kwana ɗaya biyu kuma ya daina har ya zuwa lokacin da zai yanki to wannan shine siffofin jinin al'ada guda hudu da zaran jini ya zama jagau to ba na al'ada bane ba da zaran jini ya zanto ba mai tunkudan juna ba wajen fitowarsa shi ma ba na al'ada bane ba sannan kuma da zaran jini ya zanto baya dauke da wannan karnin shi ma kuma ba na al'ada bane ba an fahimta ko sannan shi jinin al'ada asali yana fitowa daga cikin mahaifa ne shi kuma jinin da ba na al'ada ba ba daga mahaifa yake ba yakan biyo jijiya ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba to jinin istihaba hukuncin sa shine wato lalle mace ta rinka yin alwala a kowace sallah idan ta yi alwala ta sallan azhar ko da tana tabbas alwala bata kare ba amma tunda jini na fito mata idan la'asar ta zo kuma sai ta sake yin tsarki sannan kuma ta sa abin nan da za ta hana shi fitowa kuma ta sake wata alwala ta nan ta yi la'asar haka magariba haka isha'i haka dukkan salloli shi yasa annabi ya ce fatawabba'i wa salli to sai ki rinka yin alwala yayin da zaki sallah wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi haka imam an-nasa'i wa sahaha ibn hibban wal hakim ibn hibban al-busti da al-hakim an-naisaburi duk sun inganta hadisin wa tankarahu abu hatim shi abu hatim a binciken sa yana ganin hadisi ne munkar a fahimtar sa wal munkarul ladzi rawa ghayru sika mukhalifan fi nuqbatin qad haqqaqa kamar da imam sufi yace shi ko hadisi munkar shine hadisi wanda yake rawi wanda ba amintacce ba ta fuskan harda ko adalci ya ruwaito hadisi to sai a ce hadisin sa munkari ne musamman in ya ruwaito hadisin sabanin ruwayar waɗanda suka fi shi adala ko suka fi shi harda ana kullu halin dai almunkar allazi rawa ghayru suka wato munkari shine wanda ba suka ba wanda ba amintacce bai ruwaito shi mutumin da ba amintacce ba ya ruwaito hadisi to shine ake kiransa hadisi munkari to amma nan ijtihadin Abu Hatim kenan amma hadisi ne ingantacce a wurin malaman hadisi wa fi hadisi Asma binti Umays inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkan fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma' faltaghtasil lidh-dhuhri wal-'asri غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضا فيما بين ذلك اما cikin hadisin asma bint umays asma bint umays wato asma bint umays matar ja'far ibn abi talib da ita hijira har zuwa kasar habasha har ta haifar masa ɗa mai suna Abdullahi daga baya bayan ya yi shahada a yakin mu'ta da aka yi da Romawa sai sai zana Abubakar kuma ya aure ta bayan Abubakar ya kuma mutu sai kuma Ali bin Abi Talib manyan sahabbai a jaridai suka aure ta kenan Asma binti Umayyi hadisin tana wurin Abu Dawud abinda annabi yace wal tajlis fi mirkanin ita mace wadda jini ke zuwa ya ki tsayawa idan tana so ta auna shi na al'ada ne ko kuma na istihaba ne ga yadda za ta yi wal tajlis fi mirkanin sai ta zauna a cikin wani daro na ruwa mirkan shine babban roba ko kwano ko kwami da ake zuba ruwa to idan ta zuba ruwa a ciki sai ta zauna a cikin ruwan fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma idan ta ga launi na ruwan tsorowa a saman ruwan nan to ba jinin al'ada take ba jinin istihada take falta ta sai ta yi wanka lizuhri wal asri a lokacin azhar da al'asar don yin la'asar da azhar wutulan wahidan wanka daya wa taktasilu lil maghrib wal isha kuma tayi wanka domin magriba da isha'i wutulan wahidan wanka daya wa taktasilu lil fajri wutulan wahidan tayi wanka dan sallatan asbahi shi ma wanka daya wa tatawaddau fi ma baina zalika tayi alwala a tsakanin haka wato kenan wannan ɗaya daga cikin abubuwan da mace idan tana jini ya ki tsayawa tana so ta sani ko na al'ada ne ko ba shi bane ba sai ta zuba ruwa a robar wanka ko a kwanan wanka ko a menene mazubi babba wanda za ta zauna a ciki jinin na zuba sai ta tashi idan ta ga launin da ke saman ruwan ya zanto ruwan dorowa to ba jinin al'ada bane ba kenan ya zama mai jinin istihaba saboda haka kenan kaga za ta rinka yin sallah an fahimta ko duk abin da aka ce a mai al'ada ba za ta yi ba yanzu ita za ta yi tunda ba al'ada take ba ba jinin al'ada take ba to a nan gurin sai aka ba ta dama wani salo na biyu shine sai ta yi wanka don sallatin azhar da asar abin nufi a nan gurin shine idan azhar ta yi sai ta jinkirta ta har sai da asar ta zo sai ta yi wanka irin wankan da ake yi na al'ada sai dai niyyar a nan gurin za ta yi niyyar wankan istihaba ne duk da bai dauke ba amma za ta yi wankan nan don sallatin azhar da asar ta jinkirta azhar sai da asar ta zo sai ta yi wanka daya sai ta sallace su sai kuma in magariba ta zo sai ta jinkirta ta har sai isha'i ta zo sai ta yi wanka daya sai ta sallace su sai kuma ta yi wanka da asubahi idan za ta yi sallan asubahi yanzu za ta yi wanka sau nawa kenan sau uku kenan domin sallatan waɗannan kamsu salawat to wannan shine salo na biyu da aka bawa mai istihaba dama in ma dai ta ga dama ta yi ta yin alwala a kowane sallah dole sai ta yi alwala wannan sauki ne an bata wannan in kuma ta ga dama wanka za ta dauka to wankan ibada ne tana da lada in ta yi to sai aka bata saukin a maimakon ta wanka da sai ta mai da shi uku tunda azhar da asr suna tarayyar lokaci sai ta yi wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda magariba da isha'i suna tarayyar lokaci sai ta yi wanka ɗaya ta sallace su lokaci guda sai ta yi wanka domin magariba kaɗai in ta yi wancan na farko yayi in ta yi wannan na biyu yayi asubahi nake so ce sai in ta yi wancan yayi in ta yi wannan yayi ko dai alwala a kowace sallah ko kuma wanka domin sallatan salloli biyu biyu to biyu da kuma ɗaya ita ce sallah asuba ita kaɗai ina fatan kun fahimci abin da wata tawaddahu fi ma bayna zalika amma in wani abu ya kama na dole yana bukatan alwala kamar za ta yi tawafi bayan ta riga ta yi wanka ta sallaci azhar da al'asar kuma magariba ba ta yi ba yanzu kuma tana son ta yi tawafi to anan ba za mu ce dole sai ta yi wanka ba sai ta yi alwala ko tana son ta yi karatun qur'ani kuma tana bukatan alwallan karatun qur'ani to a irin wannan lokacin kuma sai ta yi alwala kenan kuma sai ba za mu ce sai ta yi wanka ba an fahimta ko ko kuma an zo za a yi sallan jana'iza ga sahu na maza a gaba ga sahu na mata a baya ta ga tana da sha'awar ta yi sallan jana'iza ba za mu ce sai ta yi wanka ba sai ta yi alwala kuma ta shiga sahu sai dai ba malaman da suka ce mace ba ta yin sallan jana'iza wannan kuma wani abu ne daban sai in babin sa ya zo ma ma ma ma Allahumma amin wa an hamna binti jahashin an karbo hadisi daga hamna bintu jahashin wato ‘yar uwar Zainab bintu Jahash, Hamna bintu Jahash, Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Jahash ita ce ma Zainab bintu Jahash ita ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya daura auren ta daga sama ko Allah ne ya daura auren ba wani alwali ba wanda aka raba goro ko dabino ko wane ne Allah ya ce na daura wa ya kai annabi shi kenan annabi ya kama ta ya tafi gida da ita falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara to wannan hamna din kiyar uwar hamna bintu jahaj an karbo hadisi daga hamna bintu jahaj qalat ita hamna bintu jahaj tati kuntu astahadu haidatan kasiratan shadida na kasance ina yin jini na istihala wanda yake mai yawa ko mai tsanani fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai na zo wurin annabi sira da aminci tabbata gare shi astaftihi ina neman fatawarsa bi ma'ana atlubul fatwa minhu ina neman fatawa daga bangaren sa me zan yi shi jinin istihaba ya yake fa qala sai annabi ce inna ma hiya rakbatun min ash-shaytani wato jinin istihaba da kike ji da gani shi ba daga cikin mahaifa ya kuke ba rakbatun min shaytani wato sukan shaytan ne ma'ana iblis ne ko shaytan ne ke dukan mace a wata jijiya daga cikin jijiyoyin jikinta sai ta rinka fitar da wannan jinin asalin ba daga cikin mahaifa ke ba shi ko jinin al'ada daga cikin mahaifa ke to tunda kaga wannan daga mahaifa wannan ba daga mahaifa ba kaga dole hukuncin sai canja in wancan zai hana sallah to wannan ba zai hana ba in wancan zai hana dawafi wannan ba zai hana ba in wancan zai hana miji ya zake wa mace wannan ba zai hana ba in wancan zuwansa na sa a kirga shi har a fayyace idda in ya zo to kaza wannan ba za a iya yin haka da shi ba kaga duk hukunce hukuncensa dole zai canza kenan yace inna ma hiya rakbatun min ash-shaytani suka ne na shaitan ko duka ne na shaitan ke dukan mace ko ya zungure ta a jikin wata jijiya shikenan sai ta rinka fitar da jini to kuma galibi shaitanu sukan yi irin wannan idan sun haɗu da masu tsafi ko malaman duba idan kuna neman aure da wani sai ya kayar da kai ya auri matar in baka da imani sai mutum ya garzaya wajen malamin boka ya zai ce gafa abin da aka yi masa yana son ya huta haushi to duk yawanci malaman duba da bokaye da yan tsubbu suna da kamfanoni da suke tsakaninsu da aljanu sai su haɗa kai da aljan dan a hana waccan matar sakat a gidan aure duk lokacin da miji yake da ɗakin ta sai shi dan ya zo da kijijiyarta sai kawai sai ta fitar da jini ki kuke jin ana cewa an sakan wa wancan jini ta yadda miji ba zai iya saduwa da ita ba a yi shekara a yi wata kullum jini kawai take ita a inda zaka san cewa ainihin jinin ba wancan ne na asali ba dan inda na jikinta ne da me zai faru kenan zai kare da an samu shot na jini a jikinta ko mutuwa ta zo kenan إنما هي ركضة من الشيطان سأنبي ce فتحيضي ستة أيام sai dai ki kirge kwanakin haila har kwana shida aw sab'ata ayyamin ko kwana bakwai sun maktasiri da wata ya zo kin kirga kwana daya biyu uku hudu zuwa shida ko daya biyu uku hudu zuwa bakwai to shikenan sun maktasiri ko jini ya yake ko bai yanke ba sai ki wanka haila dai ta kare fa idan tanka'ati fa salli arba'ata arba'atan wa 20 idan kin riga kin yi wanka to shi kenan za ki ci gaba da yin sallah ba ruwanki da fitowar wannan jinin sai ki ci gaba da yin sallah arba'atan wa ishirina har tsawon kwana ashirin au talatatan wa ishirina a wato kwana ashirin da hudu ko kwana ashirin da hudu kaga kenan in kwana shida ta dauka shine al'adarta kwana nawa za ta yi tana sallah a wata ashirin da hudu kenan in kuma kwana bakwai ta dauka al'adarta kwana nawa za ta yi kenan ashirin da hudu ma'ana a nan gurin abin da annabi sallallahu alaihi ke nunawa ita al'adar mata mafi rinjayen su in ka tara su kwana shida ne kwana bakwai babu laifi ila waɗansu sun kasa kaiwa shida a iya samun ɗaiɗaiku kuma da za su wuce bakwai ɗin amma annabi ba wai yana ba mu labarin dukkan mata dole sai kwana shida za su yi ko dukkan mata dole sai kwana bakwai za su yi ba a'a mafiya yawan mata dai suna nan a wannan aji din na masu kwana shida ko ajin masu kwana bakwai duk waɗanda suke wani aji da ba wannan ba ba su da yawa don haka ba ambace su masu kawai kun fahimta da kyau to kenan mai jinin istihaba abin da za ta yi kenan ta riga ta saba wata tana kwana shida ko ta saba wata tana kwana bakwai to amma yanzu jini na zo mata a koyaushe ba ta iya gane wanne ne na haila wanne ne na istihaba to duk lokacin da kwanakin da ta saba ta saba dama ɗaya ga wata take yin al'ada yake fara zo mata ko uku ga wata yake fara zo mata to sai take ga kwana shida da ya wuce kenan sai ta dauka al'adar ta kare yanzu wannan da yazo istihaba ne kwana shidan nan ne kadai ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba miji ba zai zike mata ba ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi kaza da kaza da kaza da aka saba hana mai al'ada ba amma da zarar sun wuce kawai sai ta dauka kawai ko da jinin bai tsaya ba sai ta yi wanka sai ta cigaba da al'amuran ta wannan jini ya zama na me ya zama na istihaba ba sai a to kuma wannan ai mun riga mun faɗe shi a baya sai mun mai tashi anan a an riga mun faɗe shi a baya ba sai an mai tashi anan ba hadawa ake duka idan ba aka bayar sai mai ta mai kenan ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي sai ki cigaba da yin azumi in kwanukan azumi ne ko ki cigaba da yin sallah fa inna zalika yujzuki annabi yace hakan ya wadatar da ke wa kadhalika faf'ali kull shahr haka zaki rinka yi a kowane wata kama tahidu nisa'u tamfar yadda mata suka san al'adan su ke ma haka zaki rinka yi fa in qawiti idan ko har kika sami karfi ala an tu'akhkhiri zuhra wa tu'ajjili al-asra idan kin sami iko ko karfin jinkirta sallan azhar kuma ki gaggauto la'asar dan ki hada su tare thumma taktasili hina tatahurina sannan ki yi wanka lokacin da kika tsarkaka wa tusalli zuhra wal asr jami'an ki sallati azhar da al-asr gaba daya ثم تؤخرين المغرب sannan ki jinkirta magariba wa tu'ajjilina al-isha ki jawo kuma isha'i thumma taktasilina sannan ki wanka wa tajma'ina baina salataini ki hada tsakanin sallolin guda biyu in kin samu ikon yin haka fas'ali to ki haka kun gane ko wa taktasilina ma asubhi wa tusallina in asbahi ta zo kuma sai ki mata wankanta sai kuma ki mata sai ki sallata sai ki sallace ta قال يتي وهو أعجب الأمرين إلي وأن شين mafi soyuwan al'amuran biyu zuwa gare ni in ji annan sallah kaga da ya ba ta dama cewa ta yi ta sallah kowace sallah a lokacin ta kenan za ta yi alwala ta yi sallah kamar yadda hadisin baya nuna sannan kuma sai ba ta mai cewa ta hada azhar da asar ta yi wanka ta hada magariba da isha ta yi wanka asuba ta yi mata wanka daya sai ce wannan hukuncin na karshe shi ya fi burge ni sama da na farkon duk da na farkon ya ya halatta amma da mace za ta yi wannan annabi shi hakan ya fi so sallallahu alaihi wa sallam in mace tana cikin istihaba wannan hadisi rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i malaman hadisi hudu sun rawaito kenan wa sahahahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi kuma ya inganta shi wa hasanahu al-bukhari imamu al-bukhari yace hadisi ne hasan wannan hadisi dai hadisi ne wato wanda yake ingantacce domin hadisin Hamna bintu Jahsh da hadisin Asma bintu Umayr da Fatima bintu Abi Hubay a wato gaba ɗaya ibn Taymiyyah yace duka a jikinsu ne duk wanda zai istinbati a babin haila a nan baya wuce waɗannan hadisan guda uku su ne ginshiki a babin haila gaba ɗaya me kace eh Eh. yana tambaya menene hujjar malamai da ke cewa akasanin jinin haila yana yin kwana goma sha biyar ne a nan gudun annabi ya nuna yana kwana shida ko nawa kayyade al'ada cewa kwana sha biyar yake yi wannan ijtihadi ne ba nasi bane ba sannan kuma cewa idan mace ta saba tana da al'adarta misali ta saba kowane wata kwana shida kowane wata kwana bakwai haka ta saba al'adarta kwatsam wani wata ya zo sai kwana shidan nan suka kare ko bakwai suka kare jini bai tsaya ba sai suka ce mai fa in jawaza haddamu zadat salasata ayyamin ma lam tujawiz khamsata ashara yawman suka ce ta kara kwana nawa wannan karin kwana uku su ma ijtihadi ne ba nasin hadisin annabi ne ba abinda annabi ya nuna a cikin hadisi in kwanakin al'adan ki sun kare magana ta kare sai ki wanka abin da ya biyo ba istihaba ne an fahimta ko eh to ya danganci kuma in in in ta za ta iya gane sufofi sai ta duba da sufofi waɗansu suka ce mu za mu kayyadu da siffofi da annabi ce inna damal haidu damun aswadu yu'rafu sai mu kalli siffa din in kwana ya wuce ba magana kwana kwana uku kwana kawai siffa za mu kalla in siffa ta canja ba maganan kara kwana uku ya zama istihaba in siffa ba ta canja ba to yana nan a haila din sa kenan an fahimta ko wato kasancewar babin haila babi ne da yake da fatara ta nasi hadisansa ba ya da ba su da yawa ingantattun hadisansa kaɗan ne kwarai da gaske ha kuma ba ya da ayoyi ila sai kaɗan a cikin alqur'ani mai girma to sai ijtihadin malamai yayi yawa a cikin sa kaga sabani kuma yayi yawa a cikin sa wajen fayyace aqallul haidi ɗaya kenan sannan kuma aksarul haidi biyu kenan sannan kuma halil hamil tahidu aw la tahidu uku kenan da sauran abubuwa da su biyo baya me mafi karancin haila sai suka yi sabani waɗansu mafi karancin haila shine yini daya in jini bai kai yini yana zuba ba ba haila bane ba waɗansu suka ce sa'a daya ko minti biyar jini yayi yana zuba ya zama mai haila an fahimta ko kaga mafi karanci waɗansu suka ce a sai ya kwana yayi ne yana zuba sannan ya zama haila amma dan yayi awa 15 yayi awa 20 matukar bai kai 24 hours yana zuba ba to bai zama haila ba dan haka ba zai hana sallah ba ba zai hana kaza ba zai hana kaza ba to amma in ka bi wannan ra'ayin ai za a samu matsala to ta yaya za ta yi sallah ko kar ta yi tunda yanzu ya fara zuwa ba ta tabbatar zai yi 24 hours zuwa abin da ya haka ko ba zai kai ba to za ta yi sallah ko ba za ta yi ba yasa duk aka ce aqallul hayr din cewa mafi karancin su shine awa kaza ko kwana kaza ko aksaruhu shine kaza duk wannan babu nasi akai daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam ijtihadat ne na malamai an fahimta da kyau ijtihadat ne na malamai da haka ziyada ta kwana uku din nan wanda galibi shine abinda malaman mazhabar malikiya suka tafi ko da cikin su ma wadannan sun saba wannan ijtihadi ne su suna ganin cewa wai dan dai a samu tabbas a fita dai daga kokonto a samu tabbas amma ba nasu ne a kara kwana uku ba kun fahimta da kyau sannan kuma suna sabani dangane da shekarun da mace take fara al'ada shin sai ta kai shekara da take farawa shari'ar musulunci bata iyakance shekara ba babu aya daga cikin qur'ani ko hadisi da yake dole sai mace ta kai shekara kaza sai dai mafi yawancin malamai suka ambaci cewa sai ta kai shekara tara idan mace za ta ga jini a kwana a shekarun da kai bata kai tara ba tana kasa da shekara tara sai jini ya fito mata suka ce wannan ba haila bane ba dole sai ta kai shekara tara zuwa abin da ya sama ne sannan ake tsammanin za ta fara mai al'ada amma imamu darimi yace nayi iyakacin bincike na tambaye dukkan malama ina hadisi babu yace ijtihadi yace dan haka mu dai mu kalli abin da zai fito daga jikin mace annabi ya ce mana inna damal hairi damun aswadu yu'rafu bai ce shekaru ba in yan shekara takwas sai jini ya fito sai mu kalle shi ya zama damun aswadu yu'rafu haila take haka ibn taymiya shi ma ya zo da haka da sauran manyan malamai da suka gabata وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جهش an karɓo hadisi daga Aisha take cewa lalle umma Habiba bintu Jahash wato wadda abin kenan Zainab bintu Jahash takar ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dama ta kai karan kuka da yake kuka zuwa ga annabi dangane da jini da ke fita daga jikinta fa qala sai annabi ce um kusi qadra ma kanat tahdisuki haidatuki ki zauna adadin kwanakin da kika saba al'adan ki na yi miki kin saba kwana shida sai ki kwana shida kin saba bakwai sai ki ki zauna adadin kwanakin da kika saba al'ada na tsare ki sun maktasili in kwanakin sun wuce kawai take wanka na yankewar jinin al'ada yanzu kuma kin zo mai istihaba to mai istihaba in ma kiyal wala wurin kowace sallah ko ki hada azhar da lasar ki musu wanka ko kaza kamar yadda muka gabatar a baya fa kanat taghtasilu li kulli salatin Aisha ta ce ita wannan baiwar Allah ta kasance tana yin wanka a kowace sallah wannan shine hukunci na uku kenan da aka ba mai istihaba imma wurin kowace sallah ta yi alwala imma ta hada salloli biyu ta yi musu wanka daya azhar al-asr wanka daya ta sallace su magariba isha'i wanka daya ta sallace su asbahi kuma daya imma kuma kowace sallah ta yi mata wanka kafin ta yi ta duk wanda ta yi cikin hukunce hukunan na uku yayi wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi wa fi riwayati bukhari a wata riwaya ta bukhari yace wa tawadda'i li kulli salatin yi alwala a wurin kowace sallah wa hiya li abi daud wa ghayrihi min wajhin akhar wannan riwaya tana nan a hadisin abu daud da wannan sa ta wata hanyar daban ba ta hanyar da bukhari ya rawaito ba ma'ana ko dai ta yi alwala wurin kowace sallah ko wanka wurin kowace sallah ko kuma ta yi sallah biyu wanka daya kamar yadda muka gabatar wa alaikum salam a ba za mu hijira sai mun dai san can wancan ya kawo guda biyu ce kuma ga wanda ya fi kowane suwa zuwa gare shi sai zan to shi wanda ya fito din nan wato ya fi sauran kenan sauran kuma suna matsayi daya to amma annabi ya tabbatar da ita eh eh magana mai ciki cewa ce mai ciki tana yin jini ko ba ta yin jini mai ciki ba ta yin jinin al'ada duk jinin da zai fitowa mai ciki ba na al'ada ba ne ba a shari'ance da likitance eh ya zama jini ne sai a nema masa sababi na wata cuta ne daban amma ba zai hana ta sallah ba ko azumi ko miji zai ke mata eh ya iya zama istihaba ya iya zama istihaba amma lallai ba na haila bane ba saboda ya abin da ya sa mace take yin jinin haila lokacin cikin ta babu jariri da zaran jariri ya zo maganin haila kuma ta tsaya kenan wanne ba su da suka ce eh ijtihadi ne amma wannan shi bane bai ta haka ku tambayi dukkan likitoci waɗanda suke masu bincike kan jariri ku tambaya ku menene jinin al'adar jinin da ke fitowa mace a kwanakin da take da juna biyu me hukuncin sa ba jinin al'ada bane ba a ga wannan wani sabon matsala ne babba saboda mun riga mun saba mace mai ciki za in tana al'ada za ta yi kwana nawa kansu ta hajjara yawman a wani hawa idan kuma ta kai wata shi cikin ya kai wata shida fa ikirin da yawan auna hawa hujji na kamsa tawa ikirin kenan sai kwana ashirin da biyar ba ta sallah babu aya babu hadisi kai aiki kenan saboda abin da ya sa ku kalli matsalar da kyau mace wadda take jinin al'ada idan miji ya suke ta an ce ga yadda za ta yi ta yi idda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru mace wadda take miji ya suke ta kuma tana da juna biyu ita kuma sai aka ce mai wulatul amali ajaluhunna an yadana wala yanzu idan ka ce ita wannan mai ciki din nan tana da juna biyu kuma ka ce tana al'ada to sai miji ya suke ta to da me za ta yi haila da me za ta yi idda kai za ta je gargashin sa za ta furu tun da dai ka ce al'ada take kuma Allah ce wala tul amali ajal wannan an ya zauna wala wannan to sai ta yaya kenan shine babban abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shanki sai ya kafa hujja kai kuma dan malikiya ne dan malikiya ne yace ya za a ji a gaba a ce sana ya za a ce sana yace da ai an san ba ta yi yasa ita aka bata iddar ta shine ta haifi abin da ke cikin ta idan aka saki mace ya kasance tana da juna biyu iddar ta shine haihuwar abin da ke cikin ta inda miji zai sake ta da azhar magariba na yi ta haihu ta fita daga idda kun fahimta da kyau inda miji zai saki mace sai ya kasance wace gari ta yi bari ko ba haihuwa ba ko bari sai dai ta riga ta fita daga idda ajalhunna an yaba'ana hamlahunna su sauke abin da ke cikin su kawai magana ta kare sauke wannan shin ta fuskar haihuwa ce shin ta fuskar bari ne ko me in dai abin da ke cikin ya fita ta riga ta fitar da ita ke wa alaikum salam eh yayin da miji ya sake ta tana da eh ba ta shiga duba ta fita daga idda kun fahimta ku yace miji ya shiga tana zahar sai ta haihu yace da la'asar shi ko mijin sai mutu bayan isha'i ba ta da gado ko si sun kawo ne eh eh shi ne ke sa al'ada shi yasa ko da su a malikiyanci sun yarda idan mace aka ce an take ta sai kuma aka za ta yi aure ba za ta yi istibra'i ba al istibra'i kuma shi ne mai haidatun wahida menene hikima daga cikin hikimomin istibra'i idan a gane ba mai ba shi to kuma idan tana da ciki kuma haka ya za a yi kenan sai a tsaya ta karin istibra'i da jini daya kaga an san da ciki ba ta yi وعن أم عطية رضي الله عنها an karɓo hadisi daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha Allah ya kare da gare ta ummu atiya ita ce nusayba bintu ka'ab ko bintu al-haris al-ansariya mijinta shine mus'ab ibn umair sai kuma yi shahada a uhud tana cikin manyan mata sahabbai a yakin uhud ta dauki takobi ta yaki kafirai ta karkace su kuma duk waɗanda suka ji cewa aka ajiye su tana musu magani kuma ita da sauran tawada na mata umma atiya tace kunna na la uddul qudrata was sufrata ba'da tuhuri shay'a tace kunna mun kasance la na uddul qudrata ba ma kirga abinda ke fitowa daga jikin mace mai launin kasa kasa was sufrata ko mai launin rawaya rawaya ruwan ɗorowa kenan ba'da tuhuri bayan kwanakin al'ada sun wuce ba ma kirga shi sai an wani abu ma'ana akwai wani abu da ke fitowa daga jikin mace mai launin kasa ruwa na fitowa gaban mace mai launin kasa wani lokacin ya zanto mai launin tsorowa to idan ya fito a kwanakin da ya dace da al'adar mace to ya zama hukuncin su ɗaya da jinin al'ada idan wannan ya fito a kwanakin da ba shi ne na al'adar da ba kuwa to wannan hukuncinsa ba komai ba baya hana ta sallah baya hana ta azumi baya wajibta mata wanka shine tace kunna mun kasance la na'uddul qudrata ba ma kirga ruwan nan mai launin kasa kasa wa sufrata ko mai launin dorowa dorowa ba da suhuri in dai kwanakin al'ada sun wuce ba ma kirga shi sai an wani abu ba komai bane shi kawai kun bayyana ko yana kama da mai a qasatul bayda wancan daban alqasatul bayda yana zuwa ne karshen jinin al'ada da zaran ya zo alama ne na jinin al'ada ya kare wannan kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da mace ke gane al'adanta ta yanke kenan idan ta samu alqasatul bayda wani farin ruwa ya fito wato bayan kwanakin jini sun wuce farin ruwan ya fito to alamar kwanaki al'ada ta yanke kawai sai ta wanka shi wannan daban wannan kuma ba fari bane ba ruwan kasa kasa ne kaga hukuncin sa daban kenan kuma da ruwan dorowa dorowa wani lokacin to in ya zo a kwanakin al'ada hukuncin su ɗaya da jinin al'ada in ya zo a wadansu kwanaki daban ba na al'adar mace ba to shikenan baya daukan kwanakin jinin al'ada ku to amma shine suka ce to meye hukuncin sa shin fitowar sa yana warware alwala ko baya warwarewa waɗansu malaman suka ce baya warwarewa waɗansu suka ce yana warwarewa amma dai kan baya cikin abin da annabi ya nassanta a matsayin ababen da ke warware alwala su waɗanda suka ce baya warware alwala suka ce babu nassi daga Allah ko manzansa al-asl kuma shine al-bara'atul asliya ko sai a kyale a abu cewa baya haifar da kaza sai an samu nassi da yace waɗanda suka ce yana karya alwala su kiyasi suka yi kiyasi suka yi amma dukkan su sun yi daba najasa bane ba da haka dan ya taba dababin mutum ba dole sai ta wanke ba shi wannan ruwan mai ruwan dorowa ko kasa kasa dan ya taba taba mace ba dole sai ta wanke ba sai dai kawai ta wanke dan tsafta amma ba dan kasancewar sa najisa ba duk malamai sun yi ittifaki ba najisa bane ba kun fahimta da kyau to amma ya za a ce fitowar sa na warware alwala sai suka ce eh ai abu ya iya zantowa ba najisa ba kuma ya zanto ya warware alwala suka ce ga tusa iska ne kawai ke fitowa ba wani abu bane ba mai gangan jiki ballantana ka ce masa sunan sa najisa amma fitowar kuma yayi ne ya walwale alwala suka ce to wancan ma zai walwale alwala eh eh ba za ta bari ba ai shi yasa muke magana yanzu nan kwanakin al'adar ta ne a to shikenan kuma masu yasa ce ba mu kirga ta komai idan sahabi ya ce lokacin annabi ba mu kirga kaza a matsayin komai daidai ki da ce annabi ya ce tun da lallai annabi ya san suna yi kuma bai hana su ba duk da ba a ji da bakin sa ba amma da ba daidai suke ba da ya zawace su da ya musu tsawa duk lokacin da sahabi ya ce yana daga sunna yin kaza to yana nufin sunnar annabi ba sunnar sa ba lokacin annabi mun kasance muna yin kaza to daidai ki da ce annabi ya ce yace an umarce mu da kaza an hana mu mu yi kaza to waye ya umarce su waye ya hana su annabi duk da cewa shi bai ce ba annabi ya umarce mu shine imamu al-iraqi ke cewa qawlu sahabiyyi min as-sunnati aw nahu umirna hukmuhu ar-rafu walau ba'da an-nabi qalahu bi asri ala as-sahih wa huwa qawlu al-akthari wa qawluhu kunna nara in kana ma asr an-nabi min qabili ma rafa ita idan sahabi ya ce abu kaza sunna ne daidai ki da ce annabi ya ce idan sahabi ya ce an hana mu kaza an umarce mu kaza daidai ki da annabi ya ce idan sahabi ya ce mun kasance muna ganin yin kaza kaza ne lokacin annabi daidai ki da annabi ya ce ko da bai ce annabin ya ce ba wannan kaida ce a cikin mustalahul hadisi wannan hadisi rawahu al-bukhari wa abu dawud wa lafzu lahu lafazin kuma na abu dawud ne وعن انس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه an karɓo hadisi daga Anas dan Maliku Allah shi kare ta gare shi yace annal yahuda kabilar yahudawa kanat idza habat al mar'atu fihim sun kasance idan mace ta yi al'ada cikin jinin al'ada ya zo mata lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita ko abin sha ma ba sa cin tare da ita waya tana cikin kwanakin al'ada waya zai ci abinci da ita kuma wannan yahudanci kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da sahabbai isna'u kulla shay'in ku yi duk abin da ko ga dama da matanku lokacin da suke cikin kwanakin al'ada illa nikaha sai fa saduwa ce kawai ba za ku yi ba amma dan ku ci abinci tare ku sha abinci tare ku kwanta a gado daya ku rufa da mayafi daya ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza in ban da saduwa duk komai ya halatta isna'u kullu shay'in illa nikaha ku yi komai sai saduwa ce kawai ba ku ba me an nikahu a nan gurin kenan saduwa a ce an nikahu yana zuwa bi ma'anar akadi wa ya ce bi ma'anar wasa'i amma malikiyance sun ce menene an nikahu hakikatun fi maza hakikatun fil watai ko majazun fil aqdi ko ko menene to an nikahu dai yana zuwa da ma'anar al aqdu daura aure sannan an nikahu kuma yana zuwa da ma'anar al wata'u saduwa da mace an fahimta ku to kaga da Allah madaukake sarki ce fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba me ma'anar fankihu anan gurin daura aure kenan fankihu ma saba lakum wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum duk wannan annikahu anan gurin ma'anarsa shine wato ainihin al-aqdu kullu auratayya din an gane ku amma da Allah ce fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra menene ma'anar annikahu anan gurin al-wata'u kenan to shi ta sai suke yin sabani wajen fassara fadin Allah ta'ala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ما آية تجنبي الزاني لا ينكح إلا زانية وين مزرعتي بزي مبا بزي أوري با ko ba zai zinarsa ba illa zaniyat annikahu anan bi ma'anar aqdi ko bi ma'anar wata'i shi za suka yi sabani waɗansu suka ce bi ma'anar akadi waɗansu suka ce bi ma'anar wasai sabani kuma yana da yawa karkashin tafsirin aya isna'u kulla shay'in illa nika wa an aisha radiyallahu anha wato wannan na nuna jinin al'ada bai hana mutum ya ci abinci tare da mace ba bai hana ko mutum ya sha ruwan sha tare da ita ko su zauna shin fada ɗaya ko sauran abubuwa ba abinda kawai jinin al'ada ya haramta maka game da matarka shine maganar saduwa wa an aisha radiyallahu anha qalat an karɓo hadisi daga Aisha Allah shi ƙara mata yadda ta ce tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'muruni fa attaziru annabi ya kasance yana umarta ta sai in sanya izari izari shine zane da mutum zai daura a kogunsa yana umarta ta sai in daura zane fa yubashiruni sai ya rinka wato rungumata wa ana ha'idun alhali ni ina cikin kwanakin haila an fahimta ko wannan abin da wato annabi sallallahu alaihi ke yi kenan sai ta matarsa su tsara zananta ko tiket dinta wannan ba hana su kwanta shimfiɗa daya ko da suna cikin al'ada matukar ta wancan ga ta ita ta fada daga annabi sallallahu alaihi ga shi hadisi kuma a makurar karshen inganci dan ya ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito magana ta kare ba wanda zai ce wani abu kuma eh ba rikici kenan ba da kace malam wa alaikum salam yanzu magana da muka yi bayan an riga mun ce duk mace da ciki ba ta al'ada ne to ban fahimci sandar gaba kenan mai mai ta inji yan kwanakin da ya kamata ta yi jini ya yi sai yanayin jikinta ya canja amma ita ba ta jini san sam a sa ta ci gaba da yin ibada tunda jini bai zo ba za ta yi ibadarta ko da jikinta ya canja dan abin da aka rataye hukunci da shi shine jinin ba canjuwar jiki ba rataye hukunci ijadan wa adaman wato ya danganci da fitowar jini ne ko rashin fitowarsa da shi aka kulla wannan aka kulla hukunci wa alaikum salam wannan hadisi da shi wanne da wanne kenan wannan na na'anar da kuma na ajiyar da wasu da su yahudawa suna kawar da musulmawa da kamar. Eh bambancin wato tsarin musulunci kenan da tsari wanda na addinin da ba na musulunci ba. tunda kaga su yahudawa da alakar da suke tsakanin su da mace tana cikin kwanakin al'ada wato ba ma sa cin abinci tare da ita ba ta kaza kaga to nawa kenan a shekara kowane wata kuma za ta yi kuma ko ce kwana shida ko bakwai kuma amma duk da haka kuma wannan zaman kwana shida ko bakwai sai zanto zama ne namiji ya kaurace mata amma a musulunci ko ba haka bane dan musulunci ya ce isna ukulla shay ne illa nikah wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullah dan abbas Allah shi kare da a gare shi shi da mahaifinsa abbas ibn abdul muttalib an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya karbo magana daga annabi sira da aminci su tabbata gare shi fillazi ya ati imra'atahu wa hiya ha'id dangane da mutumin da zai zai wa matarsa ya kusance ta wa hiya ha'id alhali tana cikin haila menene hukuncin mutumin da ya sadu da matarsa a kwanakin hailarta kala annabi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin zai bayar da sadakar dinari daya aw nisfi dinarin ko rabin dinari shine kafara da aka dora wa mutum idan mutum ya sarda iyalinsa a kwanakin al'ada zai sadakan dinari daya ko rabin dinari an fahimta ko dinari kuma kaga kimarsa kenan abin da yake kimar dinari daya eh ba za mu iya sani bayan sai waɗanda suke mu'amala da kuɗi za su ce mu sani tunda da dinari ashirin shine ake yake kaiwa nisabi na zakka ko to bana da safin sa kai naira dubu nawa kenan dubu saba'in da wani abu ko to kaji masu fitar da zakka saba'in da takwas da wani abu saba'in da takwas da wani abu to aha eh eh wannan duk al'ada ce ta mutane ba Allah na cewa ko manzansa waɗansu suna danganta haihuwar zabiya cewa wato yana faruwa ne a sakamakon saduwa da mace a kwanakin mai a kwanakin haila san ba haka bane ba Allah ne ce ba ko manzansa in likitanci ya faɗa haka an bincika ta fuskar likitanci a nan dai Allah bai ce wa manzansa bai ce ba ba wata aya ko wani hadisi da suka ce haka shari'a dai ta zo ta hana kusantar mata a wannan lokaci to malamai suna ta faɗin menene hikimomin da suka sa kusantar mata a wannan lokaci na farko suka ce ita kusanta din nan an halatta ta ne saboda istimta'i wato mutum ya samu holewa tsakaninsu da matarsa to idan akwai wannan al'adan kuma wannan holewar babu ita kenan waɗansu suka ce a'a ai lokacin da mace jinin al'ada ke fito mata akwai wani nau'i na radadi da kuma raunin jiki tare da ita da haka ba za a samu ansawar bukata ba daga bangaren ta yadda ya kamata da haka sai shari'a ta hana mutane kusanta saboda kar rashin samun biyan bukatan nan ya haifar da matsala tsakanin mutum da matarsa waɗansu suka ce kaza dan suka ce kaza duk abin da malamai suke faɗa kenan amma dai dukkan su suna kokarin zakulo hikima ne karkashin hani ubangiji dai ya ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazil nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna Allah dai ya hana kusanta amma bai ce ga dalilin da yasa na hana ku kusanta ba wannan istinbati ne na hikimomi malamai ke yi amma cewa kusantar in ta faru shin tana haifar da haihuwar zabaya idan an samu ciki ko ba ta haifarwa babu wani nassi na Qur'ani ko na hadisi da yake haka amma sai a tambayi likitoci a ji su ne ahlul zikiri a wannan babin fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamuna azan da yake azan to menene azan kenan a'a wai ka ce me ai ban gane abin da yasa ka kawo azan din ba azan baya nufin da azan baya nufin najasa saboda haka idan dai mutum ya kusanci mace tana cikin wannan kwanaki ya tasaddaku bi dinarin aw nisfi dinarin to sai malamai suka yi sabani cewa an ce dinarin aw nisfi dinarin waɗansu suka ce wannan shakka ce marwaitin hadisin yayi ya manta mai annabi yace ko dai ya ce dinari ko ya ce rabin dinari waɗansu suka ce a'a ba shakka bane ba au a nan gurin littanwi'i dan nuna nau'antuwar abu ma'ana in ya ga dama ya ba da dinari in ya ga dama ya ba da rabin dinari duk wanda ya yi waɗansu suka ce a'a ba haka ake nufi ba abin nufi mutane kala biyu ne akwai mawadata akwai talakawa idan yana cikin mawadata dinar idan yana cikin matalauta nisfu dinar suka ce wannan shine zai fi dacewa da mu'amalar da addinin musulunci ke wa 'ya'yansa wajen dora musu abu mai nauyi in suna da nauyin dora musu na kasa in suna kasa din suka ce baka ji ba Allah ya ce idan kun saki mace ku ba su kyauta ta dadadawa kyautan dadadawa sai ce alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu mata'an bil ma'ruf ka kowanne haka wajen ciyarwa yace liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah suka ce to anan gurin wajen kafara sai zanto dinar a wani dinar dangane da wanda ya kusanci mace wato ainihin tana cikin kwanakin al'ada akwai hadisin da ya fi wannan tsoratarwa wanda yake cewa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu aw atamra'atan min dubi duburiha aw atamra'atan wa hiya ha'idun faqad bari'a bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita duk wanda ya je wurin boka ya tambaye shi wani abu ya gaskata shi ko mutumin da ya sadu da mace ta duburanta ko mutumin da ya sadu da mace tana cikin kwanakin al'adarta yace to ya barranta daga abin da Allah ya saukar wa manzansa wannan akwai shine malamai suka ce to ya gafarta kenan suka ce bai gafarta ba babban barazana ce da jan kunne dan mutum ya nisanci abu domin da ya kafarta ai ba za a ce yayi kafara ba kafiri sai kafara ta dawo da shi musulunci tunda aka ce yayi kafara ta hanyar bayar da dinari dai ko rabin dinari ya nuna bai kafarta ba kenan to sai dai hadisin barazana yake dan saboda mutum ya tsaya a matsayinsa ko ya kiba inda amurki kenan na'am ya ce me ba risisun bai ce azan ya ce yawwa to najasa ne mana amma mun mun ce maka anan azan din ba yana nufin wannan ya mayar da jinin ya zama najasa ba ka nemo wani dalilin daban ba wannan ba shine yanzu sai ka kawo ai ba ba inkari nake ba kasancewar jinin jinin al'ada najasa ba wannan nake inkari ba abin da nake inkari istidlalin cewa huwa azan shi ya mayar da shi najasa ni da kai mun yadda najasa ne amma me dalilin da ya nuna najasarsa shine wannan hadisin da ka kawo yanzu amma wani zai ce mana wannan aya ce ta nuna najasarsa sai mu ce ba mu yadda ba ka fahimta da kyau a nemo na ta ta wata hanya daban istidlali da ayar ala ala najasati dami wannan shine abin da muka inkari amma kaunuhu najasa haza shay'un musallam an sallama cewa jinin al'ada najasa ne amma ina maganar najasa su ta zo shine a hadisai da yawa cikin su da wanda ka kawo yanzu tun daga shi annabi ya ce ki kankare shi sannan ki wanke ki tuda har ya fita to ya zama najasa ki tunda ba da haka da ba za a ce a wanke ba kamar ya kuskure yake a ce wa mutum ya sadu mace suna al'ada bisa ga kuskure ta yaya kuskure yake sai dai in ita ce take al'ada ba ta yi masa bayani ba ko a nan gurin ya zo ne mutlak fillazi ya atimra atahu wa hiya ha'id bai ce mana ba da mantuwa yayi ko da kuskure yayi ko da sani ko baya sani يتصدق بدينار او نصف دينار ai in mutum yana tare da mace yau da gobe idan kwanaki ta sun zo zai iya haddacewa ma shi da kanshi zai ga ya kamata ya sani wannan sabon kamun kuma hukuncin sa yana hukuncin masu sabon kamun rawahu al-khamsatu wa sahahahu al-hakim wa ibn al-qattan wannan hadisi malaman hadisi biyar Abu Dawud al-Imam an-Nasa'i at-Tirmidhi Ibn Majah Ahmad sun ruwaito shi wa sahahahu al-Hakim Hakim kuma ya ce hadisi ne sahihi wa Ibn al-Qattan haka Ibn al-Qattan ya ce hadisi ne sahihi wa rajjaha ghayruhuma waqafahu waɗansu daga cikin malaman hadisin suka ce hadisi ne mawqufi amma abinda bincike ya nuna hadisi ne ba mawqufi ba hadisi ne muttasil annabi ya faɗe shi da bakinsa sannan kuma hadisi ne sahihi ala shartul bukhari an gane ko kamar da idan ka duba cikin littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabi an gane ko wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaysa idha hadat al-mar'atu lam tusalli wa lam tasum wannan hadisin yana da tsawo amma an kawo iyakacin nan gurin dan a nuna mana wani abu na hukunce hukuncen jinin haila shine idan mace tana jinin haila ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba dan annabi ya ce alaysa idza habatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum shin mace idan tana haila shin ba ta kasance ba ta yin sallah ba ta yin azumi ba annabi ya faɗi wannan ne lokacin da yake cewa an nuna masa wuta sai ga mafiya yawan waɗanda suke cikinta wato mata ne saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam na farko suna da yawan mutuncewa a wata riwaya kuma sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su mata yace ban taba ganin ba mutanen da suke da karancin addini da karancin hankali irin mata yace abin mamaki ga karancin hankali amma tare da haka kuma sai ka ga mai karancin hankalin nan kuma ta yaudari mutum mai hankali da wayansa da shekarunsa da kazaɗinsa da abin nan kuma yace irin mace yana da ban mamaki ita baka da karancin hankali ko mutum da shekarunsa a arba'in hamsin kuma ta yaudare shi to kuma sai mace kenan da aka hana ta karfin jiki sai aka ba ta karfi na makir da kulle kulle to sai aka ce saboda me suke da karancin hankali saboda me suke da karancin addini sai ce amma karancin hankalinsu shin ba a mayar da shaidar mace biyu a madadin shaidar namiji ɗaya ba an mayar dan Allah ce fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani in kuna neman maza biyu dan su bada shaida kan dukiya kuka rasa to ku nemi namiji ɗaya da mace biyu an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wai shine mahaifiyar Imam Shafi Muhammad ibn Idris Shafi an kiraye su kotu su bada shaida ita da wata mace sun shigo su biyu to alkalai suna da dabara ta gane mai laifi sai ta sai dai ku shigo daidai ma'ana ana son wannan ta shigo a tambaye ta yi bayani a rubuta waccan ta shigo a tambaye ta ita kuma ta yi a ga shin bayanin su zai daidai da juna ko ba zai daidai da juna ba dan a gane gaskiya ko rashin gaskiyar su da ta shigo da yar uwarta aka ce wannan fa dake ta fara ta ce yar uwata ce aka ce a mai da ita ta koma ce ya Allah ya ce ta shigo zaka ce ta koma ha sai alƙali ya gyara zama a ina Allah ce ta shigo ta to Allah ce an tazilla ihdahuma fa tazkira ihdahuma in ɗayar ta manta ɗaya ta tuna mata in tana waje wai zai tuna mata a to ashe kaga ba mamaki idan irin wannan ta samar da ta ta haifi imamu shafi'i kenan ba mamaki kenan to kaga kaga nan wannan na nuna mana jinin haila yana hana sallah yana hana yace idan ko bata kasance ba yace amma tawayar addinin su shin bata kasance ba in tana al'ada ba ta azumi ba ta kuma sallah kaga wannan tawayar addini kenan duk da cewa za ta rama azumi amma ai ba za ta rama sallah ba kenan idan mace ta kwana shida ko bakwai tana al'ada ba ta sallah kaga mijinta ya wuce ta kenan a kowane wata da kwana bakwai ko shida tun da shi yana sallah kullum to daga nan sai ya fita yawan addini kenan to sai annabi ke faɗa musu yadda za su cike wannan gibin da suka samu shine su yawaita sadaka kuma su yawaita istighfari sadaka istighfari annabi ya ba su cikin da gibin da za su cike shi yasa lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai mata suka yi ta ba waɗansu ba su da abin da su ba sai su cire dan kunnen su waɗansu abin wuya waɗansu warwaro Bilal yana zagayawa tsakanin sai haka babban riga yana karba dan a tara ma talakawa a tara ma yara kanana a tara ma malayu ba wai dan annabi ta gidansa ba dan shi ba cin sadaka sallallahu alaihi wa sallam na'am ai misali ne ne wanda ne haka da babban riga ai misali ne wani متفق عليه في حديث طويل wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim sun ruwaito shi cikin wani dogon hadisi wanda yake mai tsawo dan haka dai wato ainihin jinin al'ada idan ya zo ba a sallah kenan ba a azumi ko miji ba zai zai wa mace ba wannan duk yana cikin hukunce hukuncensa akan haka dukkan malaman sunna suka tafi akan haka dukkan limaman mazhabobin nan guda hudu suka tafi waɗanda suka zafafa suka ce a su dan mace suna al'ada za ta yi sallanta su ne khawarij su kuma kawari dan su bace da hadisai bane ba abin da yasa kuma ba wai dan dan suna karanta annabi ba dan saboda su sun kafirta sahabbai to kuma in kafir ya kawo abu za a yadda to shine matsalar su to wannan kawarjan din shine yau wadansu suka dauko suna nan a Kaduna wai in mace tana haila wai za ta yi sallata za ta yi azumi wai Allah bai ce ba cikin Qur'ani in ka ce musu hadisi to su bace da hadisi ba to su sani cewa ga asalin su sune khawarij kuma babansu na asali kakan kakansu na asali shine balaraban ƙauyen nan da ya zo masallacin annabi ya yi fitsari a tsaye sahabbai suka tashi za su dake shi annabi ce ku kyale shi har ya kammala suka yi kare aka ɗauka aka zuba ruwa yace ku ɗauki ruwa ku zuba a wajen yace wannan mutumin a cikin tsatsansa ne waɗansu mutane za su fito in kun ga sallar su sai kun rena taku in kun ji karatun qur'anin su sai kun rena naku in kun ga ibadar su sai kun rena taku amma suna fita daga musulunci tamfar yadda kibiya take fita daga cikin kwari dan an harba ta kawaris kenan su inda suka halaka ba wai dan ba sa san addini ba zafin san addini suka gina shi akan jahilci to sai suka wuce addinin tafiya ta yi tafiya kenan addinin kidan ne ai duk mutum ɗaya ne duk mutum ɗaya ne kun fahimta da kyau to waɗannan su ne kawari sai da suka yi fito na fito tsakanin su da Ali bin Abi Talib lokacin da yake halifanci to irin wannan akidar ce take na so take na so har ta shigo cikin musulmai wani wanda bai sani ba dan ya ganta cikin wani littafi na musulunci ko na wani wanda yake musulmi ya rubuta shi ya dauki akidar ya yada mutane yan suna nan a Kaduna wai su ba ruwan su mace za ta yi sallar ko da tana cikin al'ada ba komai kawai ce ta yin sallah haka dai shirme kawai dan jahilci irin nan to kuma ko mutum ɗaya ga dama sai je sallar juma'a ba sai ya haɗu da mutane ba wa an abi eh a ba yan tajdid bane ba yan tasine ai yan tasine ba yan tasine kenan wato tasinancin ne ya dauki salo daban-daban akwai yan tasine wanda suke gardawa zalla akwai kuma yan tasinen yan boko yan bariki su wannan sun karanta littattafan wani mutumin Egypt ne wanda yake a abin nan a America ya rayu Rashad Khalifa yana da rubuce-rubuce da yi na turanci shi ya mai da awar annabta ka fahimta ko rubuce-rubucen su da dama yan boko sun yada su kuma da taimakon gwamnatin amerika aka yada littattafan sa musamman a asiya da kuma afirka ko musamman wurin dandalin su shine jami'o'i da manyan higher institute za su samu mutum mai kishin addini ya taso musulmi ne amma ba ya da background akan addinin musulunci ba ya da mabadi na addinin musulunci saboda haka sai su dasa shi akan wata akida mummuna to kaga wannan yan tasinin yan boko kenan su sun inkarin hadisi amma ba irin yan tasinin masu allo ba kenan amma dukkan su sun yi tarayya akida su daya sai dai wannan ya dauki abin a hanya ta gidadanci gidadanci haka da dan dolanci a ciki wannan kuma da hanya ta wayo amma duk dai sun hadu a tasha daya kun fahimta da kyau rashar khalifa kuma Allah ya taimaka an kashe eh a da'awar annabta eh wani yaro dan kasar kodi ya buga masa wasiƙa a ya buga masa tarfon gidansa da ya buga masa tarfon ya ce ya waye ke magana a cewa nan ne gidan khalifa rashad annabin Allah khalifa rashad ya ce kwarai da gaske ya ce waye ke magana ya ce ni ne mala'ika jibrilu ya ce ƙarya kake ce to kai ma ƙarya kake tun da ya dawo ranar ba sai kyale wani baki ma zama mala'ika amma ya ana ya mamaye shiga take nan wa an aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat an karbo daga hadisi daga aisha Allah ta kara mata yadda ta ce lamma ina sarifa sarifa din nan wani wuri ne dab da makka idan ka taho daga madina ya zo mamnu'un min as-sarfi kenan dodan bata ce ba sarifan da tanwini sai ce sarifa bit tanwini ta bigar tanwini kai ta ce lokacin da muka karaso ƙauyen sarif ni da annabi da sauran sahabbai a lokacin za a zo a yi hijjatul wada hajjin ban kwana da annabi yake nan ta ce hissu muna zuwa nan garin sai haila ta zo mun fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi yace if'ali ma yaf'alul hajju ki duk abin da mai aikin haji ke yi غير Allah ta tufi bil baiti hatta tatuhuri sai dai kawai ba za ki yi tawafi ga Ka'aba ba har sai kin yi tsarki idan mace tana cikin al'ada sai ta je umara ko aikin haji duk abin da mai aikin haji yake za ta yi za ta yi ta yi tsakanin safa da marwa za ta je kwanan mina za ta yi tsayawan arfa za ta yi kwanan muzdalifa za ta yi jifa za ta yi komai abin da ba za ta yi ba shine tawafi sai ta zauna al'ada ta yanke sannan sai ta yi tawafinta dan annabi ya ce da Aisha ki duk abin da mai haji ke yi sai tsawafi ne ba zaki ba wannan sai ya kara mana ashe bayan kasancewar haila tana hana miji ya zakewa matarsa in tana cikin haila din tana hana mace sallah tana hana mace kuma azumi to kuma tana hana ta mai tsawafi daga cikin hukunce hukuncen da mai haila za ta fahimta kenan wato ana hana ta yin tsawafi to kuma fadin annabi cewa if'ali ma yaf'alul hajju ki duk abin da mai aikin haji ke yi sai dawafi ne kawai ba za ki ba wannan ya nuna mai haila tana iya karatun qur'ani haka suka ce suka ce annabi bai ba abin da ya hana ta yi sai me to mai aikin haji bai halatta bai karanta qur'ani ya halatta ya halatta yi zikiri ya halatta yi istighfar ya halatta yi haila ya halatta karanta qur'ani to ita ma annabi ya ce ki duk abin da mai aikin haji zai iya yi ke ma za ki yi me ba za ki ba dawafi kun gane ayo muhallin shahid ko hadisin ko muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun rawaito fi hadisin tawil cikin wani dogon hadisi da yake hikaito aikin haji ko tafsir aikin haji na'am eh za ta yi sa'i eh ta shiga tana za ta iya shiga ai ba zama ta yi a masallacin ba ko malamai da suka ce mai haila ba za ta shiga masallaci ba cewa suka yi ta shiga ta zauna ne aka hana amma dan ta shiga ta wuce ya halatta an fahimta ko amma ta shiga ta zauna ne ba za ta ba ko shi imam ahmad bin hanbali yace madogarar su hadisin inni la uhilla al masjida li hadidan aw junubin to wannan hadisin kuma da'ifi ne dan a cikin marwaitansa akwai wata mace mai suna jasra bintu dajaja imam al-bukhari yace wa laha ajaib wato ba akal ba hadisin take ne yace laha ajaib ce wannan ko abun mamaki a wurin ta yayi yawa a duniya da umma malama hadisi suka ce haka fa shikenan sun sauke maka izini magana ta kare sai dai wani ba kai wani jasra bintu da jaja su da kenan bi da jaja na'am wai yake cewa kamar mata da suka je aikin hajji daga wata kasa za a kai daga lokacin da za su dawo to kuma in har wato suka tashi dawo wajen al'ada bai yanke ai da waya a ce ta je kwanakin aikin hajji har ta kare bata al'adan bata tsaya ba idan ta bincika za ta ga lallai ta shiga istihada kafu in ta shiga istihada za ta dawo binta yawwa in kuma a'a ta zo ne dab da karshe ta bata samu ta dawo fulifada ba ta ji za ta kuma yanki to a nan gurin ai ya kamata shi yasa ake son a ma'aikatar alhazai kuma a samu malamai a hukumar alhazai za a ɗauki waɗanda suke administrators waɗanda suke yan boko waɗanda za su tsara abu komai ya tafi kan tsari kuma a ɗauki malamai aikin su fatawa duk abin da za a yi ya kasance su za su faɗi yadda za a yi ta fuskar ilimi da kuma adalci da tsoron Allah to sai komai da kan tsari amma abin da yasa aikin sa zai ya hargitse ba malanta a cikin sa in kuma an sa malamai to ba sabo wadanda suke masu ilimi na gaskiya da tsoron Allah ba kila sai dai a sa wani dan kawai yana da gata ba dan ya cancanta ba to wannan shi ke gurɓata al'amura a nan kasar na'am ba wannan mu wuce wannan ka nemi kasar daga baya tunda ba za mu je muka wannan bayanin ba ka nemi kasar din baya wa an mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ka nemi mai kasar daga waje ka tambaye shi wa an mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya ha'id an karbo hadisi daga mu'az bin jabal ɗaya daga cikin mutum hudu da annabi ce khuzul qur'ana min arba'a ku karbi qur'ani daga wurin mutum hudu na farko salim maula abi huzaifa na biyu abdullahi bin mas'ud na uku ubay bin ka'ab na hudu mu'az bin jabal annabi ce ku karbi qur'ani wajen wannan hudun zaratan mahaddata qur'ani lokacin annabi ke Ma'az bin Jabal ce annahu ta'ala annabi sallallahu ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace da shi ma yahillu lirrajuli min imra'atihi me yake halatta ga mutum dangane da matarsa wa hiya ha'id alhali tana cikin haila me ya halatta yayi me ya halatta me ne bai halatta bai yayi fa qala sai annabi ce ma fawqa izari abin da ke saman izari izari kuma shine zanen da ake daurawa a kugu duk abin da ke saman izari wato zani kenan ko abin da ke saman siket to ya halatta ga mutum kun fahimta da kyau رواه أبو داود وضعفه إمام أبو داود يروي حديث كما يجي حديث نزعي da haka suka ce inda ya inganta yana nuna kenan baya halatta daga cibiya zuwa gwiwa ka ce za ka shafi wani abu na mace lokacin tana cikin al'ada dan annabi ya ce ma faukal izari izari kuma galibi tsaya ko ugu yake zuwa abin da ya sama kenan wato banda kasa kenan to da ya inganta da sai ya ci karo da hadisin Anas dan Malik da annabi ya ce isna u kulla shay'in illa nika komai ku yi sai me sai saduwa yanzu nan wurin kaga har ma fokal izari ma tatal izari duka kenan kawai saduwa ne ba za a yi ba to amma ne ya zo ce ma fokal izari to amma sai kasance da'ifi ne sai aka huta balantana ce sun ci karo ya za a yi a hada su to da'ifi ne waɗansu ma suka ce ko ya inganta mana da tawili ma fokal izari din nan shine illan nikaha a can gurin kenan suka ce dan kasu ci karo da juna to amma bai inganta ba ballata mu bukatu zuwa ga wannan tawilin wanne wanne wanne a ciki ya amurni fa attaziru wannan ya wannan ya inganta amma wannan ya ya shafa annabi shi kadai haka amma can kuma ya ce mu ku yi komai illan nika amma shi ga da yake amma bai haramta maka wancan ba yace isna kullu shay'in illa nika to sai ka ce dole sai an daura izari kuma wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما وعن أم سلمة أن كربوا حديث لقى أم سلمة أن شكار داقريت قالت تتي كانت النفساء النفساء وتمبيئي كنا mai biki ta kasance ta ka'udu takan zauna ala ahadin nabi lokacin annabi ba da nifasiha bayan haihuwarta arba'ina yauman har tsawon kwana arba'in wato kenan wannan na nuna mafi yawancin kwanakin jinin biki shine kwana nawa kwana arba'in a lokacin annabi haka aka iyakan abin da ya biyo baya kwana arba'in kuma mace za ta yi wanka ta ci gaba da sallah akwai wata magana shi ne mun saba kwana sittin kwana sittin din nan babu hadisi a kai hadisin annabi ya tsaya kwana arba'in mafi karancin jinin al'a'a jinin biki ba a yi mata iyaka ba ta fuskar shari'a idan mace ta haihu da awa ɗaya jini ya yanki shikenan ta fita daga biki kenan ta fita daga jinin biki kenan za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi sauran abubuwa idan sai da ta yi kwana biyar yanke haka in ta yi kwana kaza mafi tsawon lokacin da za a ba shi shine kwana arba'in wannan shine hadisi wanda ke ingantacce a wannan babu rawahul khamsatu illa an-nasa'i malaman hadisi biyar in banda nisa'i da sun ruwaito wal lafzu li abi daud lafazin nan na abi daud ne wa fi lafzin lahu a wani lafazin na abu daud tace wa lam ya'murha an-nabiyyu bi qada'i salatin nifasi annabi baya umarta da rama sallar da aka yi a kwa- da ta wuce a kwanakin da ake jinin biki wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya ce hadisi ne sahihi amma bincike ya nuna hadisi ne hasan yana cikin irwaul ghalil shine jerin hadisi na 201 eh eh eh a yanzu ku dakata abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana ba za a kira sallah sai mu ansa wallahi na da mun karanta ba ina jin hadisin da yake na shekaran jiya ko kuma wani na shekaran jiya ko wanda yake kafin sa hadisin mutum biyu din nan da suka je suka yi alwala suka yi taimama kai suka yi sallah sannan kuma daga baya sai suka samu ruwa lokacin da fita ba ɗaya daga cikin su ya maimaita ɗaya daga cikin su kuma yake maimaitawa da suka zo annabi ya ce da wanda ya maimaita a sabtar sunna ya ce wa wanda kuma ya ce wanda bai maimaita din ba a sabtar sunna ya ce wa wanda ya maimaita lakal ajru marratayn to a lokacin da sai muku hadisin ban san ingancin sa ba shine wannan huwa malam abdullahi abubakar yake cewa shi yayi bincike ya iske cewa hadisi ne hasanun da zati to shine na karanto muku hasanul bizati yace kamar da binciken sa yake gare shi Allah saka masa da alheri da mutane ga ga mutane to ayar nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annati itum anna waɗansu yawa nan mun ji an isar mana a tabla da kawai za mu ansa anna din nan waɗansu malai suna suna fasara ta aina ki itum to a nan gurin sai su halatta har su santa mace ta dubura wanda bai halatta ba har ana rawaito wannan daga Abdullahi da Umar amma bai ruwaya bata inganta ba daga gare shi kai fa sai tun ake magana akai dan haka dai saduwa da mace ta dubura haramun ne jama'a akwai hadiri dan haka aka faɗa mana cewa akwai hadiri akwai na nesa kai hakuri ai ba yau muka kare ba da sauran saboda haka tunda akwai hadiri kila kai kana da abin hawa wani kuma zai je shiga motar hawa ko haya ko dan kabu kabu sai ai hakuri sannan sai lokaci na gaban Allah kai mu dan gobe dai zan koma in Allah kai sai na sake dawo kuma na haka karatun safe gobe ba zai ba zai samu ba sai ai hakuri sai da dawo